أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan sahiya ta alhamishi a yau muna sha uku ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa sha hudu ga wata na hudu miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na goma sha ɗaya a cikin karatun alkur'ani mai girma ko kuma tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul fajr a jiya mun tsaya aya ta ashirin da uku yare insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ashirin da hudu a yau ubangiji subhanahu wata'ala yake ambata cewa Allah yana ba mu labari ga muna an kawo mu hilin kiyama bamana imana hilin da za a ma kowa sakamakon irin abin da ya gabatar a cikin rayuwar shi kamar yadda magabata suke faɗin cewa aljaza'u yakunu min jinsil amal in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra sakamakon dan adam zai kasance iya abin da aikata من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إما نمك أيكة ذاك جني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk abin da mutum ya aikata shi abu shine abin da zai gani sakamakon zai kasance iya aikin da ka aikata ne kawai idan kika aikata ayyukan alheri ayyuka managarta to wannan nagarta ita ce zaki gani idan sabanin shi ne mahallin sabanin na shi za a gani kamar yadda ka san mutum a nan gidan duniya misali a yi ruwan sama ka ɗauki hatsi ka je gonanka ka shifka sai ka rika tunanin cewa an ka koma gujiya za ka ta hutu yana yiwa wallah bai yiwa wannan abin da ka shifka nan hatsin da ka shifka to shi ne abin da za a gani to haka ita ma lahira abinda ka shibka a nan gidan duniya shine abinda zaka je ka iske a can idan na kirki ne zaka samu na kirki idan sabani shi ne zaka samu sabani shi to da haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa kalla idan dukkatil ardu dakkan dakka a lokacin da aka girgiza ƙasa girgizawa aka shimfiɗa ta aka daidaita ta duwan abin da ka sani a kan ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala zai shahe shi duwa tsoron da kake gani gungurba-gungurba ga suna a tsaye za a zo a waye garin da ba sa watar aljibala ta sabu ha jami'atan wahiyar ta murmur da saha sun allahi lalzi atkana kulle shai inna hu khabiru bima ta'malu watar aljibala allah ce zaka ga duwa tsoron da kake gani ta sabu ha jami'atan za ka tsammanin dutsen a tsaye yake waje guda amma gudun da yake yi ta murmar na sahab yadda ka san hadari yake gudu a lokacin damuna to haka wannan wannan wannan duwa su ne Allah ce sun Allah aikin Allah ne allabi atqana kulle shay wanda ya kware a cikin yin komi to wannan duwatsun za a gusar da su zaman toga sunan amma sun zama kamar ake kira shi da suna kamar takarda kuna makamancin wani sannan kuma wa kamar halayen kumin kumurihim mutane za a hudo su daga cikin kamarrukansu sun manufi hafihi ukura fa'izahun kiyamun yanzu idan ka yi busa a cikin ƙaho busa na biyu za ka ga kowa ya huto daga cikin ƙabarin shi a tsaye malam ina za a tafi za a tafi zuwa ga inda Allah mai girma da kuwa ya yi tanadin shi da ne hisabi a ranar da ita samar da kake gani a karan kanta naɗe ta za a yi yadda kasan ake naɗe takarda haka za a naɗe sama yau ma naɗe sama a ka ɗanki sijillin likutu kama ba da ana awwala halƙin mu'aidu wa'adin alaina inna kunna fa'ili Allah ya ce za mu naɗe sama naɗewa yadda kasan za ka ɗauki takarda ka naɗe ta haka za a naɗe sama naɗe ta Allah zai ka ɗanki sijil kamar da ake naɗe takardu Allah ce kama bada ana awwala khalqin mu'idu alqawli a gare mu lalle tabbas mu mun kasance masu aikatawa ne inji Allah waɗannan bayanan da kake ji duka wani abu ne wanda zai zo ya same mu anan gaba amma sai mu tada hankalin mu akan wani abin da bai taka ra karya ba to Allah subhanahu wataala zai tayar da halittu daga cikin kabarrukan su kowa ya mutu yawa'idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a ranar da za a bujuro ku zuwa ga wajen Allah ba wanda isa ya koyi ba wanda isa ya koyi inda aka ce a tahin nan can ne za ta yi babu abarin biya can abarin bidan abarin koyi abani banda zuwa a babu wannan wannan babu shi tasowa ne za a rika tahiya kowa yana tahiya ina za a tahi za ta inda Allah ya tare da shi ta yi hisabi يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Allah ce a ranar da zaka mutane za su bi a da'iya wanda zai kira su zuwa ga cewa inda za ku tafi ba abinda za ka ba abinda za ka rike ne fala tasma illa hamsa sai karan taku takawa da mutane suke a hada mutanen duniya gaba ɗaya da na farko da na ƙarshe babu wanda ya ce bihi kowa ya shiru kai ka san wannan ranar ba ranar wasa ba ce to wannan ranar ita ce abin da ke jira kowa a cikin adalcin da za ka ma kanka da kirkin da za ka ma kanka da hankalin da za ka ma kanka shi ne ka tsaya ka aikata aikin da in ka zo wannan ranar baka da matsala tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa idza dukkat kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka mun karanta a jiya cewa ubangijinka zai zo zauwan da ta dace da girman Allah subhanahu ta'ala, da ni da kai da ke babu wanda ya nema a gare mu gane cewa yaya ne Allah zai zo a an ba mu labarin zai zo mu munyar zai zo waye ba da labari Allah ba da labari wanda wannan kuma shine haƙiƙanin imani a irin waɗannan wuraren za ka samu wasu daga cikin wanda suka bar hanyar daidai sun fandare abu sun ce a ba zama ba da za a ce Allah zai zo to alhali shi kuma ya ce shi ya ce zai wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo wanda ya ce da girman shi wal malaku sannan kuma da mala'iku su ma za su zo saffan saffa sahu sahu ubangiji subhanahu wataala wannan sahun da mala'iku suke yi shi ne aka mana kamantacce ne shi a sallah kuma saboda girman wannan sahun da suke Allah har sai da ya rantse da wannan girma da su mala'iku da suke wannan sahun saffati saffa Allah yana rantsuwa da su wannan mala'iku masu sahu-sahu da haka ubangiji subhanahu wata'ala zai zo mala'iku za su so sahu-sahu dan adam zai shiga cikin wani firgici da tashin hankalin da baka taba ga irin shi ba munzu an waladatka ummuka baka taba ga rikici irin wannan rikicin ba haka zai zo ya samu kowa maganin rikicin da abu ɗaya ne kawai aikin alheri guzurin alherin da zaki rike daga nan gidan duniya ki tai da shi Allah ya tursasa zakatan mu akan bin abin da yake daidai ubangiji yake cewa wa shi a yau wa izin yanzu farfajiya ga su diyan adam kowa ya zo sannan ubangiji subhanahu wataala ya bayyana cewa ya zo shi ma sannan kuma mala'iku ga sunan sun zo sahu sahu su ma Allah ya ce wa shi a kuma za a zo yau wa izin da a wannan ranar bi jahannama da wutar jahannama a jiya mun karanta a cikin hadisi ingantacce hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ƙarar da gare shi ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta bi jahannama yau ma'idin laha saba'una alfazima za a zo da wutar jahannama a wannan yinin a wannan rana tana da linzami dubu saba'in ma'a kulli zibamin saba'una alfmalik ya shuruna tare da kowane linzami ɗaya a cikin dubu saba'in nan akwai mala'ikar dubu saba'in tare da kowane linzami ɗaya tana ja suna ja tana ja suna ja haka imamu turmuzi ya zo da wannan hadisi da imamu darimi da wasu daga cikin malamai hadisi ne ingantacce ma muslim ya zo da shi to kaga lalle tabbas wannan dan adam ya rika tuna irin waɗannan lokuta wanda kuma tabbas suna zanwa to wannan ranar da aka zo da wutar jahannaman nan yawma izin a wannan ranar ne ya tazakkaru al-insanu dan adam zai rika tuntuntunin cewa ina ma a ce me yasa bai kaza ba me yasa bai sallah ba me yasa bai azumi me yasa bai kiyamu ne me yasa aikata aikin fasikanci kaza me yasa aikata lalaci kaza Allah ce wa anna lahu zikra yu ina amwanin tuna wanda zai da da tuntuntunin da zai maka shi me amwanin shi bai da amwani saboda aikin gaba ya riga ya gama jaffatil aqlam rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf alqaluman da aka yi rubutun da su an daga su daga sama a takardar da aka yi rubutu kuma rubutun da aka yi daga ya bushe magana ta gari to ɗanin ya rika tuna wannan lokaci tun kahi ranar da dama ta biyo baya ta yi kuma lokacin da muke cikin irin ramadan ɗin na misali lokaci ne wanda fursa ce dama ne na mutum ya aikata ayyuka managarta la'alla ya zamanto tabbatar da za a kai maka to amma mun aiki ka aikata wanda zai sa ka samu dacewa da rahamar Allah subhanahu wataala duk minti ɗaya da Allah ƙara maka a cikin rayuwarka wallahi gata ce Allah maka saboda ba ku sa hannu da Allah wacce dole ne ka kai lokaci kaza amma ganin daman shi ni'ima a gare shi ya baka wannan kyauta na minti ɗaya ko awa ɗaya ko kwana ɗaya ko sati guda ko wata ko kuma watanni ko shekaru wannan shekarun don ka aikata ayyukan da za su sa ka samu dacewa da rahamar Allah subhanahu wataala duk wanda Allah jinkirta mashi rayuwar shi ya ƙara maka kwana guda daga yanzu da kake magana daga yanzu da kake rayuwa kake sauraron wannan magana Allah maka ya ƙara maka awa guda kwana guda to bai kamata kai wasa a cikin ta wajen aikata ayyuka mana garta iya daga cikin halin magabata mutum zai zo misali sallar azhar da zai idan ya shigo masallacin nan tunanin da yake yi cewa zai sallaci sallar da la'alla la'asar sai dai a ba da shelan cewa wani ya rasu da asar ba aka ɗi da sallar asar za a ji abin da shi ko mutum nawa aka yi haka a nan nan masallacin da nawa aka yi a ce sallar asuba ba tare da shi aka yi amma kuma wanda ba a zama za a ji abin da shi to duk wanda allah ba ka lokaci ba kayan wasa ba ne ba duk wanda allah ya mashi jinkirin lokaci kaɗan wallahi allah ya maka ni'ima wanda ya kamata a ce ka ribauta da wannan abin da allah maka ni'imar shi cikin abin da zai zama maka samun yarda Allah subhanahu wataala sai dai dan adam taurin kai gare shi taurin kunni shi yasa Allah ya ce qutilal insanu ma akfara Allah an ci irin adam wai miye yasa ya kafa cewa Allah kai da bakka da komi baka mallaki komi ba kai ba kowa bane ba amma Allah maka komi ya baka duk wata damar da ya kamata a bada amma kuma da zaka samu tufu bai bai kulawa wani ba ma wannan ba wani ya kai shekaru ya ci shekaru amma har yanzu hankalin shi bai komo ba a jike shi cewa ya tsaya bauta Allah subhanahu wataala manzala sallallahu alaihi yake cewa Allah ya yanke uzuri ga dukkan mutumin da Allah mushi jinkiri shekara 60 a duniya yani ya kamata wannan shekarun da ya doka zama to mushi a matsayin abinda ya samu dacewa da rahmar Allah mai girma da kowa ubangiji subhanahu wataala yake cewa yawma idza yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra wannan tintintinin da zai yi da wannan inda zai riƙe ba abin da zai amfana mushi bai amfana mushi da komi wa anna lahu dhikra ay wa kayfa tanfa'uhu dhikra yau ya zai abin da zai tuna ya amfane shi ba amfanin da zai bi babu wani amfanin da zai mushi yana jaje yana yaqulu ya laitani yana cewa kai tuna qaddamtu li hayati ina ma a ce na gabatar da ayyuka managarta a cikin rayuwata yana faɗin haka haka zai rika ambatawa ina ma a ce yayi kaza ina ma a ce yayi kaza amma wannan ina ma a can yana da amfani suka ce dama ba ta dama hura imana in aka rige aka wuce an kare kenan to karka sake kai wasa lokacin ka ya tahi akan abubuwa na hayaniyan banza shirmen banza wani kallace kallacen funafunai lokacin ka zamna tsegumi kormoto gulma yi da mutane kalle-kalle abubuwan da ba su da wani mahimmanci wannan lokutan su ne lokutan da ake tasbihi ake salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ake karanta ƙur'ani ake hidima a cikin wannan lokacin don samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ga ɗanam in duka ya bar waɗannan abubuwa ya shiga cikin wani abubuwan da ke hayaniya ne ya ƙuru ya laita ne ƙaddamtu li hayani ay ya'ni yandam ala ma kana salafa minhu min al-ma'asi yana nadama akan abin da ya riga ya gabata a rayuwar shi na saban Allah in kana asiyan idan ya kasance yana saban Allah yana cikin saban ko kuma ya saban Allah ya zo lahira yana nadama yanzu me yake so ya waddu so yake laukana zdada min at-ta'ati in kana in kana ba'i'a shi ho wannan nadama kusan har mutumin da ya aikata aikin ayyuka alheri sai wannan nadama yace me yasa ban aikata abin da ya wuce wannan ba wanda kuma sako ne yana faman ya zai a maido shi ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yakhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman hu anhu wa innahum lakadhibun to shi wanda ya aikata aikin banza zai rika da dama ina ma a ce a maido shi yana yi wa a maido shi ba za a maido shi ba sannan wanda ya aikata alheri shi ma yana ina ma a ce ya kara الإمام أحمد بن حنبل يكي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك يتي حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير عن نفير عن محمد عن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي قال لذلك تكي مقبتا يكي لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة inda ɗan adam zai dasa goshin shi a ƙasa tun daga ran da ƙoshi ta aihe shi yayi sujada ga Allah subhanahu wataala har ya kai matakin da ya tsufa mutuwa ta ta ɗauke shi in ya tashi gobe kiyama sai ya rena wannan aikin nashi sai ya rena wannan aikin nashi wala wadda annahu an yuradda ila duniya kai ma yazdadu min al-ajri was-sawab zai rika guratan ina ma a maido shi duniya ya ƙara ayyuka na lada ayyuka na samun na samun rabo a wajen Allah to ina ga mutumin da ya tabarza ayyukan banza shirme da hayaniya kaga wannan min babu aula ya zama to a cikin a cikin asara da nadama manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa qala Allah ta'ala Allah yace fa yawma idhil la yu'adhibu 'adhabahu ahad to a wannan rana shi dan adam din nan da yake wannan gurace guracen ina ma amino shi gidan duniya ina ma ai wane ne ai laysa ahad ashaddu 'adhaban min ta'dhibi Allah man 'asahu fa yawma idhin a wannan rana la yu'adhibu babu wani wanda yake azaba 'adhabahu kwatankwacin azabar Allah ahadun ko daya yani babu wani mai azabtarwa sama da azaban na ta'alla azaba Allah makura ce ƙarshe ne ga dukkan mutumin da bai tsaya ya aikata ayyuka managarta ba saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana da mala'ikun da ya ajje su saboda kulle duk mutumin da ya zamanto mutumin banza ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa dan wuta وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يتي ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فسلكوه كما شذا يا دوري قهوه wanda hannu a gice sannan kuma a rika jan shi da wannan sarkar ana kwara ne ana goranta mai ana cewa wannan shi ne abin da kuka ma kanku tanade shi ana cewa ku bi Allah a duniya kuna ga ku ku kamar ku za a ba wa'azi ku kamar ku za a ba gargaɗi to yanzu ga ta taɓa ce sannan kuma a zo wajen shiga wutan ma a kwara musu ana islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum ga ta nan gidan wutan ku shige ta ko ku yi haƙuri ko kan ku yi haƙuri oho ku kuka sani to wallahi dan adam ya rika makan shi wa'azi ka rika makan ka wa'azin cewa kar a zo ka gadarwa kanka da samu wannan matsa wannan matsala Allah subhanahu wataala ya kare ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala yusiq wasaqahu babu wani wanda yake daya da wanda yake da tsananin kamu wasaqahu ahad wanda yake kamu Allah subhanahu wataala babu saboda kamun Allah bai girma da buwaya Allah ya sanya wasu mala'iku zabaniyawa wanda su ne za su riƙa kama suna karya gadon bayan mutumin da ya kafar cewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu ji babu samu da aka wurga su ta jihar da mana sai su yi shekara saba'in suna gangarawa kan su kai ta. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata a garin madina yana tare da sahabbai ana cikin al'amura sai aka ji wani ƙara sai mazala ke ce a tadaru na mahaza shin kun san mine ne wannan suka ce allahu wa rasuluhu a'lam mazala ce wannan wani dutse ne aka wurga wutar jahannama yau shekara saba'in sai yanzu isa ƙarshenta shi ne kuka ji ƙaran shi kai yanzu gangan jikinka zai iya jure wannan azabar wallahi kakkai abinda za ka gane rauka ka samu wannan matsayi matsayi na taɓewa da asara da nadama da kaito da wayo allah kuma wayo allah da bai da wani amfani sau daga ran da kare ka mutu ba akan ayyuka alheri ba magana ta rige ta kare da aka mutum ya tsaya ma kan shi kiyamun ne ma kan shi nasiha ya ma kan shi gargadi kar ka yarda rayuwa ta rude ka duniya ba kai wasa bane babu wani mai azaba sama da azabar Allah ba wani mai kamuwa sama da kamun da Allah subhanahu wataala zai yi fi haqqil mujrimina min al-khala'iqi waz-zalimina mujrimai a cikin mutane da azzalimai Allah zai yi ɗaiɗe da su ya walaƙanta a nuna can su ba komi ba ne ba iya ƙarshen walaƙanci da tozarta ɗan adam gobe iya mai waye gani na cikin iya cikin wuta to wannan ɓangare ɗaya kenan a daidai lokacin da kuma akwai 'yan mutanen alheri mutanen kirki 'yan ajin tabarkalla a wajen Allah su ne suwa su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka managarta ba su yi wasa da lokutansu ba ba su ɓata lokacinsu a cikin abin da yake shiriri ta bane da hayaniya na rayuwa Allah mai girma da ruwa ya kita ya ayyatu hannafsul mutma'inna to nan kuma annafsu zakiyatul mutma'inna wa hiya as-sakinatu ath-thabitatu ad-da'iratu ma'al haqq rai wadda take annafsu al-mutma'inna nutsatsa wace rai ce nutsatsa ita ce tsarkakakka wace rai ce tsarkakakka ita ce rai da take tabbatatta akan abin da Allah ya yarda a aikata na aikata za ka aikata na bari za ka bari za ka ƙoƙarin ka tsarkake zuciyarka saboda zuciya gida ne na datti duk wani hayaniya da ka sani zai iya zauwa ya mamaye zuciyarka to me ake so a gare ka ya za ka tsarkake ta tsarkake zuciya iya daga cikin abin da zai tsarkake zuciyarka sauraron karatattuka da ake yi kuma da yin karatun a karan kai ko da zuciyarka ta ɗauko wani shigantaka idan ka zo ka saurari karatu sai ka ji ka yi kilis ta yi kilis ita wa zuciyar taka to haka ake yi dole sai da gargaɗi sai da nasiya sai da wa'azi sannan kuma adda'ira kuma alhaq zuciyar da take tare da abin da ke gaskiya ne wujudar wa adama me abin da ke gaskiya me abin da yake daidai ya zama to zuciyarka abin da za ta rika aikatawa kenan duk abin da yake daidai to za a samu zuciyarka tana kan wannan abu ba haka ba kawai ka zo ka kashe ka ce a ai mu haka muka saba haka muka gada wane ne wa haka yake yi yanzu a wanda malam wane yake ko wane yake a ce ba daidai bane ba a kai ka zaman to zuciyarka tana tahiya da abin da yake daidai da gaskiya abin da zai rude ka shine dalili menene dalili akan aikata aiki kaza sai ka aikata to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala zai tukuice shi da su kuma annafsul mu'ma'inna a ce mata irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki ai ila jiwarihi wa sawabihi wa ma a'adda li ibadihi fi jannati ki koma zuwa ga wajen ubangijinki wajen sakamakon da Allah zai bada da abinda Allah ya tanadi ga bayin shi managarta na gidan aljanna sannan kuma ki koma a cikin halin radiya yarjadda yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiya radiyatan ay fi nafsiha kin yarda da abinda Allah baki na sakamako mardiya sannan kuma hallo qad raditi anillahi wa radiyallahu anki ke kin yarda da Allah ke wannan ran sannan kuma shi ma Allah ya yarda da ki to wannan shine iya kololuwan makura na cinyewa a rayuwa a ce yau Allah ya yarda da ke Allah ya yarda da Allah Allah arzuta mu da haka to durran da Allah ya yarda ita radiyatan mardiya wasu daga cikin malamai suke cewa wannan al'amarin za a zo a faɗi wa mutum mai imani ne ya ayyatu han nafsul mutma'inna ya ke wannan ran natsatsa irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga sakamakon ubangijinki da gida samun gidan aljanna radiyatan kina mai halin yarda da abin da Allah ya baki mardiya Allah kuma yana mai halin yarda da ke fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina ki shiga cikin bayina na gari ibadi Allah ya jingina ku zuwa ga kanshi cewa kukin bayan shi ne ya yarda ku da ku wasu malamai suka ce wannan al'amarin za a faɗi wa mutum mai imani ne inda lihtidar wa inda wa fi yawmin qiyamati aidan za a faɗi maka a mataki na hwari a lokacin da ka zo mutuwa kaga wannan mala'ikun za su sabko farare farare tas malam sannan kuma da wani likafani yana kamshi da turaren almuski na aljanna me za a dora a saman wannan likafanin ranka za a dora ranki za a dora tana kamshi to daga sun zo za su zo su zauna ne maddal basa iya ganinki ki daga kanki iya gani ba za ki karshen su sannan kuma zo su rika miki lallashin ki ayyatuhan nafs ayyatuhan nafsul mutma'inna yake wannan ran tsatsa irji'i ila rabbiki kizo komawa zuwa ga ubangijinki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ga irin sakamakon da yake jiranki gidan aljanna yarda na Allah subhanahu wataala a lokacin ne zaka ga mai imani rai yana fita amma yana murmushi Allah ya rantsuwa kuma da wannan mala'iku saboda ƙwarewa da suka yi a cikin wannan aikin Allah ce wannan shiɗati na shiɗa Allah ce ina rantsuwa da mala'iku masu ɗokar ran mai imani a cikin halin nutsuwa ya'ani yana kawai an gaya mutu sai a ce ai mutsan ma da muke ta azamna take ko kuma yana cikin sujada sai an ga abu ya tsawo a taba sai a ji ashe baya da bata nan wannan shiga ta na shiga an zarera a cikin a cikin nutsuwa sannan wannan ran sai mala'ikun da gaba ɗaya da shi mala'ikan Allah wakilta wa ɗaukar rai sannan kuma da sauran mala'ikun da suke mara mashi baya za a ɗunguma mala'ai sama ta farko ana zuwa sama ta farko mala'ikun da suke ƙofa suke gadin sama ta farko za su rika ce alhamdu wannan wace rai ce madalla da wannan ran a ce ai wannan ran wacce irwa ne ce wallahi in kika aikata aikin alheri haka za a yi in ka aikata alheri haka za a yi a ce ran wani dan wani wacce irwa ne ranta ne hani allaha ta more madalla abin albishiri da cewa yar gidan aljanna ce haka za a buɗe kuma sama ta biyu su masu yi wannan addu'o'i a ce ai wani ne kai ga kadan miskini ba Allah kana rayuwa a nan cinnan doron ƙasa ana gaba kowa bane kai ash asa akhbar madfu'un bil abwab ashe kai sananne ne hatta a cikin sammai da ubangiji gaba daya sunanka sananne ne saboda ya tabbata a cikin hadisi ubangiji subhanahu wataala idan ya so bawa zai kira jibril ya ce mushi ina son wani malaika jibril ya kirayi sammai gaba daya guda bakwai inda ya ce ubangiji yana son wani dan wani ko wacce yar wani kowa ya so shi sai a ce a wani ranwa ne ran wacce ce ta komo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan ran mutumin kirki kenan Allah ya umarci a je a sata a cikin nagarta da jin daɗi da morewa sana abu mai do wannan wannan rayuwar a lokacin da aka binne shi a maido shi ya ba da amsoshin abinda za a tambaye shi na marrabu kamar nabiyu kamar duka gaba ɗaya zai ba da amsa sai a gwada mushi gidan shi a cikin gidan aljanna sai ya zabura zai shiga a ce a yi haƙuri ba yanzu ba lokaci bai ba sai rika cewa rabbi aqimi sa'a Allah a tada kiyama yanzu Allahu akbar saboda ya riƙe kat ya samu garanti ni'imar da ba ta karewa jin daɗin da bai yankewa ba karewa babu zancen rana kaza ko lokaci kaza ko iya da iyaka ga limit ɗin shi na babu wannan yace rabbi aqimi sa'a Allah ka tada kiyama wannan bawan haka a dalilin ayyukan da aikata managarta ayyatuhan nafsul mu'minna ya ke wannan ran tsatsa a ce mata fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin jumla cikin tawaga ta bayina nagari wadkhuli jannati sannan kuma ki shiga gidan aljanna ta inji Allah subhanahu wataala to wannan waɗannan ayotun daga ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ibn abi hatim yake cewa haddathana ali ibn al-husayn haddathana ahmad ibn abdurrahman ibn hakam ibn abdullah yake cewa haddathani abi an abihi an ash'az an ja'far an sa'id ibn jubair an ibn abbas fi qawlihi ta'ala ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna da aka karanta waɗannan ayoyi yace hadhihi al-ayat nazalat wa abubakar jalis an sabkar da waɗannan ayoyi abubakar yana zamne ko kuma an karanta su abubakar yana zamne faƙala ya rasulallah sai abubakar yake caya ma'aikin allah ma ahsan haza me ya kai wannan abin kyawu da nagarta ina babu wani morewa da ya kai ɗan adam a ce ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni a faɗi mashi ayyatuhan nafsul mu'uma inna irji ila rabbika har zuwa ƙarshe sai mazala ke cewa abubakar amma innahu sayuqalu laka hada mazala ce abubakar kai kana cikin wanda za a hudu musu haka kana cikin waɗanda za a hudu musu haka abubakar kenan radiyallahu anhu to wannan shine jumlar abinda ƙarshen wannan sura ta umsa cewa kowa ya zagi ne yayi aikin da zai samar mishi da samun rahama a wajen Allah subhanahu wataala bayan suratul suratul fajr sai suratul ghashiya kai tsaye idan ka ce al-ghashiya ɗaya ne daga cikin sunayen tashin kiyama ɗaya ne daga cikin sunayen tashin kiyama sunan kiyama abdullahi ɗan abbas ya ambaci haka da shi da qatada da ibnu zaid suka ce li annaha taghsha an-nasa wa ta'ummuhum saboda za ta lillibe mutane gaba ɗaya shi ne suke cewa hatta da kalma da bahaushe ke cewa gashi ya ce an kira gashi da suna gashi saboda yana lullube kokuwar kan dan adam ko kuma duk inda ya sabka a cikin mutum kaga zai lullube wajen ya hana a ga fatar da take ina take wajen da aka kira shi da suna gashi saboda lullube wanda ya wajen suka ce asalin kalmar bahaushe ya aro ta ne daga larabci gashiya wa min fawqihim ghawash lillibewa to wannan lillibewa ko kuma tashi hankalin da dan adam zai fuskanci kanshi a ciki ya turnike wanda za a yi wannan iya daga cikin suran tashin kiyama saboda kahuri zai za ta turnike shi a neme shi a rasa ya'ani yana cikin rukuki da tashin hankali da firgici na wannan rana gashiya wannan sura sura ce ta 88 makkiya ce kuma ta sabka kahin hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura tana da ayoyi guda 26 kuma ta sabka bayan suratu zariya bayan zariya ta sabka sura da ta biyo bayan da ita ce sautul ghashiya hadisi ya tabbata daga nu'man ibnu bashir yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi sabbih ismi rabbikal a'la ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbih isma rabbikal a'la kalita suratu suratul a'la yace wal ghashiya da suratul ghashiya ita ce hal ataka hadithul ghashiya aina ke karanta su fi salatul eid wa yawmil jum'a madalla ana karanta su a sallar eid da sallar juma'a wa qala al imam malik yake cewa imamu malik yake ambata cewa daga dhahak har zuwa ƙarshe yake cewa bima ka an tambaye shi bima an tambaye dhahak bima kana aiwa yake cewa anna dhahak ibn qais sa'ala an-nu'man ibn bashir dhahak ibn qais ya tambaye an-nu'man ibn bashir bima kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra mi manzan Allah yake karantawa fil jumu'a a sallar juma'a ma'a suratul jumu'a in ya karanta suratul jumu'a raka'a ta farko ta biyu me yake karantawa qala sai an-nu'man yake cewa yana karanta hal ataka hadithul ghashiya malik rawahu abu daud abu daud yazo da wannan hadisi kuma hadisin wanda a cikin muslim akwai shi daga hadisin sufyan ibn uyayna Allah ya kare da gare su a wannan yana maka nuni akan kenan ita wannan sura tana daga cikin abin da manzo ke karantawa a salloli su da yawa da sai masallar idi da sallar juma'a zalla yana karanta ita wannan sura suratul ghashiya suratul ghashiya ubangiji subhanahu wata'ala ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim kamar da aka bude sauran surori sanan Allah yake cewa hal ataka hal ataka shin bai zo maka ba shin labari bai same ka ba ko kuma qad ataka tabbas ya zo maka hadisul gashiya labari na al-gashiya wanda tace tashin kiyama kowa yana ji ana hudu ana kiyama kiyama kiyama kiyama kiyama kuma ga malami alamu da dama suke bayyana cewa tsayuwanta da tabbatuwanta da samuwanta da cewa tana nan tahi ina wani yake ya mutu har yanzu babu labari kaga mutum ya tsawon shekarun da za a yi babu wani labari da za ku sake ji an kare kawai an kare in na mutu haka nan ne in ka mutu haka nan ne in kika mutu haka nan ne an kare kawai to man mata kamat kiyamatu wanda ya mutu kiyamar shi ta tsaya bi ma'ana saboda ya sake bangare ya shiga wani bangare na daban kuma na abin da ya shahi na ajiyar da ya shahi rayuwa kuma rayuwa ce wanda zai same ta a bangaren ayyukan da yake aikatawa miyan aiki aikata alheri aikata to zai fara ganin alheri sharri aikata zai fara ganin wannan sharri ubangiji ce shin bai zo maka ba labari ko kuma tabbas ya zo maka hadisul ghashiya labari na tashin kiyama labarin tashin kiyama wannan tashin kiyama nan abinda zai faru a cikin ta Allah ya ce ruhun wasu huskoki a wannan rana yau ba izin a wannan rana khashi'a zaka ganta zalila kaskantatta daga ka kalli su kasa a kaskanta suke wasu huskoki idan ka kalli su su da kansu su a kaskanta suke wanda wannan kuma ko a duniya idan mutum ya jarrabu da aikata wani aikin da ba daidai ya shiga cikin wani hali sai ga shi a kan shi ya san a kaskance yake to wannan babu kaman aje gobe kiyama dan adam ya zama tuba dan aljanna bane shi iya kaskanta kenan karshe kaskanta Allah ce za ka ga sukokin su ga sunan amma daga an ka kalle su ka san tabbas kashi a kaskance suke zalila haka kata da yake cewa فقال ابن عباس عبد الله عباس yake cewa taksha wala yanfa'uha 'amaluha za ka ta huska ce a lokacin wai ta nutsu amma wani aikin nan nutsuwa a lokacin yana da amfani a gare ta wala bai da amfani komai saboda ta baro inda ya kamata a nutsun ta zo gidan lahira don kuma ba gidan nutsuwa bane ba mutum ka mutumin da yaje da ayyukan banza da ayyuka na kafirci da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ina halin ina nutsuwa babu zancen nutsuwa kola ya nuna cewa yanzu ya yi kilis ya zama bawon Allah ba ko ba kun shi da wani aikin banza ke na aikin gama ya riga ya gama ba a yi abin da ya kamata a baya ba Allah ke cewa amilatu nasiba ai kad amilat amalan kaseeran waɗannan mutane wanda suke kaskantattun nan daga kakalin uskan su a kaskance suke sun aikata ayyuka masu yawa amilatu an yi aiki nasiba sannan kuma lau ta aikata aikin da an gaji amma kuma aikin da aka gajin nan bai samar wa mutum samun ra'amar Allah subhanahu wa ta'ala asara kenan asara da taɓewa kenan alhafiz abubakar albarkani ke cewa haddasa na ibrahim ibn muhammad al-muzakka haddasa na muhammad ibn ishaq al-sirai حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا السيار عن جعفر قال سمعت أبا عمران يقول مر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يازو وچوا بدير راهب وجن وتا wani kago haka ake cewa kago ko kasan kago bukka yawa hausan garin na bukka ake cewa ya zo wuce wajen wani bukka wannan bukkan na rahib ne na wani mai bauta ne na yahudawa kala yake ta fana damu ya rahib ya rahib sai umar yake ta ya rahib ya kai mai bauta kai mai bauta fa ashrafa kala fa ja'ala umar yanzuru ilaihi wa yabki umar yake kallon wannan mutum gashi mutumin da ya keɓance kanshi don bautan Allah amma bautan Allah da yake ba wanda ya san shi umar yake kallon shi ke kuka yake ce faqila lahu sai yake ce umar ya amiral mu'minina ma yubkika min hadha me yasa kake kallon mutum kana kuka qala umar yake cewa zakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabihi na tuna fadar Allah mai girma da buwaya a cikin littafin shi amilatun nasiba tasla naran hamiya amilatun tayi aiki ta gaji gashi na yana ta kokarin ibada ya gaji amma tasla naran za a sa su wata wuta hamiya wadda take mai kuna umar ya ce fa za ka lalzi abu kani wannan abu shi ne gisa kuka wa ƙalar bukari ƙalabun abbasin amilatun nasu ba an nasara alimamun bukari yake cewa abdullahi ɗan abbas ya ce abinda ake nihi da amilatun nasu ba an yi aiki an gaji ba lada su ne wanda suke kan addinin nasaranci yanzu misali kristan da zai aikata ayyuka a yau kaga wahala ce yake saboda manzala sallallahu alaihi ya ambaci cewa ko da annabi isa zai dawo ma wasi'ahu illa tibai ba abin da zai yalwace shi in ba ya bi ne ba daga duk wani addini ya kare aiki daga lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi manzon Allah ba to wallahi komai ya kama ba zai kai labari shi sa annabawansu annabi isa annabi musa sun ba su labari a cikin littafansu cewa akwai annabin da zai zo in ya zo ku yi imani da shi kumar wannan abin da ake kaya da aka duk wanda bai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to lalle tabbas wannan mutumin amilatun nasi ba ne ikrima da shi da imamu suddi suka ce amilatun fid dunya bil ma'asi wa nasibatun fin nari bil azabi wal ihlak an yi aiki a nan gidan duniya wani irin aiki aikin sa'a ma Allah aikin da Allah bai rada shi ba nasibatun finnari sannan kuma hallau za a gajiyar da su a kawa su a gidajen wuta a gobe kiyama a azabtar da su a hallakar da su sannan Allah yake cewa tasla narin hamiya Abdullahi da Abbas yake cewa da shi da Al-Hasan da Qatada tasla za a sanya waɗannan mutane naran wata wuta hamiya wadda wuta ce harra shadida wuta ce mai tsanani mai tsananin kuna sannan bayan shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa tusqa za a shayar da su waɗannan mutanen min ainin daga wani ruwa wanda yake aniya wanda ya kai makura wajen zahiri za a shayar da su ay qadintaha harruha wa ghalayanuha ruwan da ya tafasa ya tafasa ya tafasa ya gama rugugin shi to irin wannan ruwan za a tsoki a tsoka a basu sha abdullahi da abbas yake cewa da shi da imamu mujahid da alhassan da imamu suddi wannan shi ne abin da ubangiji subhanahu wataala ya yi tanadi ga dukkan mutumin da yake wuta kaga na farko amilatun nasiba tasla naran hamiya za a sa su wuta mai kuna sannan kuma tuska za a shayar da su min ainin daga wani ido na ruwa ko kuma daga ruwa wanda yake aniya shi ma wanda ya kai makura wajen tafasa da ragwargwaza suna sha ba suna sha faƙaƙa am'a'ahu zai rika cira musu a mayakin shi da suna a hanjinsu saboda bala'in da ruwan yake da ana ƙwatar ruwan hanji yana ciccirewa ko ba a mutuwa laisa lahum ta'amun ba su da wani abinci illa min dari'a face abinci ne na ƙayar ɗakwara akwai wata ƙaya ta ɗakwara wadda ƙaya ce kuroshi haka idan ka sa hannunka laƙaddarar lahu in ka ce za ka hudu kuma to abubuwan da za ta maka na rauni wajen huduwa sai ya yi ƙarfi wanda ta maka wajen shiga saboda alankwashe suke to haka wannan abincin za su rika ce idan ka ce a bari abdullahi da abbas yake cewa shajarun wasu itace ne min narin a gidan wuta wa qala sa'id ibn ibn jubayr yake cewa huwa zaqqum shine itaciya ta zaqqum za su rika ci wa anhu annaha annaha alhijar wasu mu suka ce addu'a su ne za su rika ci abdullahi da abbas yake cewa da mujahid da ikrima suka ce waɗannan mutanen abinda Allah zai rika ba su shine wannan kayar da take da bala'in kaya ce wanda ko dabba bai cinta kalan icce na wanda ko dabba baya ce shi haka za a ɗoka a riƙaba waɗannan mutane ko dole su ce Allah ce wa inda staghi su yi gasu bi ma'in kalmuhuli ya shi wuju bi isa sharabu wa sa'atu murtafaka wa inda staghi su za su yi neman ɗauki a ba su ruwa su sha a ba su ruwa su sha Allah ce yi gasu bi ma'in kalmuhuli za a ba su wani ruwa takwashashen ruwa wanda wannan ruwan kuma ya shi wuju yana zagon yadda naman fuskan mutum gaba ɗaya siracin ba idan ka ba su ruwan za su sha siracin da zai bigi fuskansu naman fuskansu zai zubi sannan kuma suna kwatawa a cikin cikin fallon ya cira musu hanjinsu wa ya ja musu su suka ja makansu a nan ana musu wa'azi ana ku bari kakku ba kyau ba daidai ba ne ba suna ga cewa duniya wani kayan kirki ce ba ka ga irin abin da allah ya tanade shi ga dukkan mutum wanda ya zamanto baya jin maganar allah subhanahu wata'ala baya jin has ana ta mushi gargadi ya ƙi saurara sannan wannan abincin da za su rika ci kuma la yusminu baya sa gangan jikinsu ya haɓaka ya yi ƙiba wala yi guni min jur kuma wannan abincin baya musu maganin yunwa ka duba bala'in da ke da tashi hankalin yanzu ka ɗauki wani lokaci da ka za ka samu ɗadam misali kana son wani abu sai ka samu cikinka ya cika bakin iya abin da zai ɗoka ya ɗoka sannan ko bakinka bai gaji ba ya kake ji kuma da sai misali a ce ƙishirwa ce kake ji ka sha ka sha ka yi gangan kare amma kuma halshenka da bakinka har yanzu yana da kudin ruwa ya za ka yi to haka za su rika ci suna sha amma wannan da cin da shan duka bai musu amfanin yunwa bai musu amfanin ishirwa sannan kuma ba wani abin da zai sa gangan jikinsa yi na tohuwa kuna makamacin duka wannan alaƙa ce suka yanke suka lalata tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala a ina a nan gidan duniya daga wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'izu billahi min azabi jahannam ku nemi kariya daga Allah subhanahu wataala daga azabar wutar jahannam abu ne wanda tsananin shi ya kai makura karka yarda karki yarda ki zamanto daga cikin yahuta daman da Allah ba mu na yanzu a rayuwar mu yi kokari mu aikata ayyukan da za su gadar wanda samun rahama ta Allah subhanahu wataala to ka gani gashi na an zo an shiga duk ina bayanan da ake na ce ai haƙƙina ne ni nake da yanci in yi abin da na ga dama yanzu ina yancin naka yake babu sannan kuma ga abincin nan bai ƙara maka komi sai taɓewa da asara yunwa ta ƙaru ishirwan ya ƙaru to wannan kaso na harko kenan na mutanen banza wanda kar mutum ya yarda ya kasance daga cikin irin waɗannan mutanen allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sai Allah ke bada labarin kuma to gobe kiyama mutanen ba kalan wanda kaɗai bane ba a akwai wasu wanda ba wanda ba waɗannan ba su wane ne Allah ce wujuhun yawma idhin na'ima wasu huskoki kuma a gobe kiyama yawma idhin a ranar tashin kiyama na'ima ayyurafu an-na'imu fiha suna cikin ni'ima daga ka kalle su ka san wannan mutumin a cikin ni'ima yake da jin dadi wa innama hasala laha zalika bi sa'iha abin da yasa ta samu wannan nagartar da jin dadi saboda aikin da ta aikata a gidan duniya daga dole sai an yi aiki Allah ce ni'ma ajrul amilina ma dalla aikin masu aiki wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna a dalilin aikin da kuke aikatawa hudu ba shedan ce a ce ayar jannata mai rabo ce ko abin da ga dama wani rashin hankali ne wannan a ce kowa abin da ga dama aljanna ta mai rubuci in Allah kadar ta kaza kaza kaza kaza kaza aljanna ta wanda ya aiki ce Allah ce ni'ma ajrul amilina ma dalla da aikin ma'aikata kai baka aiki ba za ka shiga to da hika za shiga jaje cika aiki ka hudda son zuciya da son jiki ka tsaya ka jajirce ka bauta wa Allah subhanahu wataala da gaske Allah ce wannan huskokin za ka gansu yau izin a wannan ranar ta tashin kiyama na'ima tana cikin ni'ima tana cikin kyalkyali tana cikin sheƙi me yasa lisa'aiha radiya saboda aikinta da ta yi aiki ne yardadde Allah ya yarda da wannan aikin ki aikata aikin da Allah zai yarda da ki ka aikata aikin da Allah zai yarda da ki lisa'aiha radiya ai qad a haƙiƙa ita wannan ran ta aikata aikin da Allah ya rana shi to bayan ƙyalƙyalin huska amsan littafi a hannun dama sannan kuma an amsan fa ba tsaya za a yi ba a za a rika kaiwa ana kawo tsakanin ɗan uwa ana ha'u ƙura'u kitabiya ko amsan hukan da littafi wacce kalli wani kalli kayan aikin da aikata rana kaza na yi kaza rana kaza na yi kaza lokaci kaza na yi kaza ayyuka alheri suka rinja a cikin ayyuka na ha'un ƙura'u kitabiya inni zanantu anni mulaƙin hisabiya ina da tabbas da izinin Allah sai na cimma sai na samu sakamako mai kyau wajen Allah Allah ce ƙwarai kwa fahuwa fi aishatin radiya yana cikin rayuwa yardadda shi ne Allah na kuma ya ce fi jannatin ariya su ɗan waɗannan mutane suka aikata aiki managarta ne sa'ai ha radiyar nan Allah ta fi jannatin ariya suna cikin aljanna rafi'atun bahiyyatun fil ghurfati aminun suna cikin wani matsayi na ƙololuwa sannan kuma a cikin wasu ɗakuna aminuna suna cikin halin abuntuwa da nutsuwa iya nutsuwa mutum ya samu gidan aljanna babu haufin komi babu tsoron komi babu wani barazana babu wani kalubale jin daɗi ne kawai na sahi daban na rana daban na madace daban na dare daban haka kuma abu ne wanda yana karuwa kuma da irin abubuwa na tarin na jin daɗi da Allah ya yi tare da su mabambanta juna Allah an bata wasu daga ciki anan Allah ce la tasma'u fiha laghiya ai la tasma'u fil jannati allati hum fiha kalimata lahwin ba za ka ji ba a cikin gidan aljanna wata kalma ya sassar magana wata magana mara daɗi ba ajinta a gidan aljanna yanzu ka duba ba ka ji ba ka gani wani sai faɗi wata kalma sai ka ji ya tsaya maka a rai ya ɓata maka rai babu gani ba musa to gidan aljanna ba ka ji wata kalma ta batsa wani bai zagin wani wani bai gulman wani wani bai da wani wani bai annamimanci kowa mutumin kirki ne mutumin arziki ne kuma kawai kalmomi ne na arziki na kirki ake mai ake ake masanyansu a tsakanin juna a cikin aljanna madaukakiya kuma wannan daukakan ya danganta da irin aikin da adam ya aikata ko da ka aikata aikin da aljanna ne kai manzala yake cewa wani wanda wanda yake gidan aljanna zai riga tsinkayo wanda yake sama da shi a matsayi kamar yadda kake tsinkayo tauraruwa daga nan gidan duniya yadda kake tsinkayo tauraruwa daga gidan duniya haka za ka rika tsinkayo gidan da yake sama da kai a gidan aljanna talakan aljanna yana da gidan da ya yi ƙarfin duniyar nan su goma kana nan kana ta rikici a kan kare guda za ka je ka sa kanka wata jihannama babu gaira babu sama ka san mitar kare duka nawa ne me aka yi aka yi shi amma sai ga ɗadam saboda salama duk ya mace wa irin da yake cikin wannan abubuwan sai ya kama wannan hanyar je ya rasa gaba daya gidan wanda dan ƙashe na ƙarshe sama da limfin duniya na su goma to yana ga wanda suke ɗan ajin wanda suke ɗan manya-manya na harko-harko duniya ba ba afirka ba ba nijar ba ba azi kaɗai ba amerika ba ko kuma oron ba a duka gaba ɗaya da ruwan da sararin gaba ɗaya to haka duk mutumin da ya aikata alherin nan da abin da zai samu na ɗatukuci kuma a gidan aljanna ne ake samun inuwar da keta ta sai a yi tahiya za a yi tahiya a saman abin hawa na kirki sai a yi kwanaki inuwa ɗaya bata ƙare ginin da aka yi lu'ulu'u ne da zinariya da azurfa komi ƙamshi malam komi ka kalla abun burgewa ne kyalkyalkyalkyal na kyalmi Allah ya tanadin wannan ga mutanen suke sallah suke azumi suke karatun ƙur'ani suke biyayya ga uwayensu suke biyayya ga mazajensu suka ɗauki tafarkin hanyar neman aljanna shi ne abin da suka sa a gaba cikin rayuwa Allah sai gadar musu da samun wannan gida Allah samu a cikinsu Allah ya ce fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghiya ya ce fiha ainun jariya a cikin gidan aljanna akwai idanu na ruwa masu gudana idan ruwa kala-kala akwai ido na ruwa wanda na sha wanda kuma wannan ruwan da zaka sha ruwa ne wanda zaka sha don ka more ka ji daɗi amma ba maganar cewa wai kana ji ishirwa ba saboda da ruwan alkausar da ka sha maganar ishirwa ta riga ta ƙari in ka sha ruwan su kawai sai saboda sha'awa da jin daɗi da morewa sannan ko babu bawali baka sha ka ce a wani ga ruwa ka sha ka ce kai ni wallahi ruwan nan da sha kawai kwana zai ina tashi ina komawa a babu wannan ka sha iya ranka sannan babu bayan gari ba a cin abinci a je a tsuguna a bandaki babu bandaki babu jinin al'ada babu jinin biki duk wani abin da ka sani wata mura wani masassara wani ciwon haƙori wani ciwon yatsa ɗan ba gaira wani wane ne wace ce duk komi da komi wani duk jagwalgwalin duniya ne babu su in ka shiga aljanna ka kare da su kawai jin daɗi ne malam dan ranka ba zai taɓa shiga cikin takura ba an kare daga ran da ka zo mutuwa an kare da imani maganar bacin rai ta kare maka da haka wallahi mutum ya aikata aikin da zai samu wannan gida kuma ba a fasawa ba a karewa abin bai karewa ƙoraman nan na ruwa daban na zumuwa daban na giya aljanda daban wadda batta da wari sai kamshi ba ta sa su here ta ƙara ma mutum jin daɗi da nagarta sannan kuma ga ƙorama ta madara duwan abin da ka sani na sha za ka samu ƙoramar shi nan gidan duniya kana ta wahala ka sai wani karton madara ko wani gungunin ka na madara kana ta kalkir kana lissahin cewa kare kare a can ba haka nan bane ba kawai korama ce madara ta kirki kuma ta cacciya kawai kulha za a kai ana sha kuma ba a bawali ba a bayan gari ba ta bata maka ciki kai ta safa da marwa kana zuwa ban daki kana dawowa babu wannan gidan aljanna Allah arzuta mu da samu wannan waje tirsasa zukatan mu akan aikata ayyukan za su gadar mu da samu wannan wannan wuri mai albarka insha Allah ta'ala ƙarin bayani akan haka kenan zai zo a gobe abin afon a jibi kenan tana gobe juma'a babu karatu a tambaya da aka kawo jiya tambayar suna ɗan dama tambaya ta fari shine idan mace ta yi aure wasu hanyoyi ne za ta iya bi ta yi amfani da su don ta ga cewa an samu nutsuwa a cikin wannan zamantakewar na aure hanyoyin da za ta bi a ɓangaren ta ita na harko ɗa'a ga mijinta i na yi bari na bari ana haɗi duk auren da aka ana haɗa hannu sai ana ta haɗi ana to ki zamanto mai biyayya kai da zamanto kowane lokaci rikici ne gudu in yace ki ce ya ce kaza ki ce kaza har la'allama ya ankara ya gane cewa shi masulubul haiba ne maslubul sulta ne as-sulta tanfidiyya da tashri'iyya gaba daya gidan shi bai da idan kika haka baki so a zauna lafiya ba kuma za ku aihuwar wa kanku tarkatarka da rikici mai yawa kuma wani iya daga cikin abin da yake kashe aure macen da ya zamanto ba ta biyayya ga mijinta ita ma dole abin da take so shi za a impose take na abubuwa to aka samu namijin da shi kuma iya da manufar da yake so ya haƙƙaƙa a rayuwar shi mana ga yanda yake so ya zama ya zama to abinda ke kike so din nan kuma ya sha baban da shi abinda yake so kagan bayan kalima kenan sai ya zama to babu zancen nutsuwa kuma ƙarshen bayan kalima aure yana iya rabuwa abu abu na biyu shine al-mu'asharatu bil ma'ruf ki zauna da mijinki cikin kyautatawa kyautatawa ta hanyar yin aikin da zaki aikata na zamantakewar nan ya zama to kina aikata su ne don Allah kuma a cikin ranki dama da kika shigo gidan shi kin zo ne don ki nemi aljanna ba kin zo ne ki tara kuɗi ko kuma kin zo don a ci kaza ko na makamancin wannan abu na uku shine husnul khuluq ki zama to mace mai hali mai kyau dabi'un ki zama to masu kyawu in kina so a samu nutsuwa a cikin gidanki saboda lasiyama ke diyan da zaki rika aihowa su ma wannan diyan kaga tabbas za su yi biyo halin da ke kike kai idan zaman to baki jin magana halayen ki da dabi'un ki su da kyawu zage zage surutai na banza kalmomi na batsa da sauransu to wannan sai ya aifar ko kuma ya gadar da ni su ma ɗiyanki su dasa daga inda ke kika tsaya sai zaman to an kai su gidan mazajensu amma kuma wannan zama ya gagara ya aka yi gagara saboda ai uwa ita ma ba ta jin magana saboda abin da take kaza kaza da sauransu in ana so a samu nutsuwa dole ne ya zaman to mace ta zaman to tana da ɗabi'u da halaye masu kyawu duk halin ya kamata to ya kamata a ce akwai shi tare da ke sannan abu na gaba na hudu ki zama to mace mai kula da addini addini shi yake dawomar da gida ya sama gida nutsuwa duk gidan da duniyanci ne aka sa a gaba to sai kaga cewa babu albarka a cikin wannan gidan zaka zance a samu nutsuwa mai tasowa abu na gaba shine na na biyar ki zama to kina godiya ga mijinki abu akan abin da ya kawo miki komai karanta shi akwai matan da zaka ga suna comparing mazajen su da wasu mazaje maza mijin kawakki sai ki ce ai ya mata kaza da aka kima dole a miki kaza kin ga biki so ki zauna lafiya baki so a rutsuwa a cikin gidanki a wadatan mijinta daban wadatan mijinki daban mijinki shine mijinki mijinta mijinta ne da aka takaita akan abin da yake naki ne ki godiya in kuka yi godiya Allah sai kara muku la in shakartum la azidannakum sana abu na shidda at-tazayyun lahu ki rika ma mijinki ado kar ki bar kanki haka nan ba tare da ado ba duk wani usulubi da kika san zaki iya jan hankalin shi akan ya samu nutsuwa da gamsuwa na rayuwar aure ya zama to kina kina bibiya waɗannan hanyoyi kuma ko irin talaucin da kike da kake ci ai dole sai an akwai kuɗi an siyo irin turare nau'i kaza a mataki mataki ne komai a rayuwa a rayuwa komai mataki mataki ne akwai mai karancin farashi akwai tsakatsaki akwai wane ne akwai wanda aka rasa kuɗin ma akwai abun da za a rika zuwa ba kuɗin ma za a sa kuma za a same su wanda za su iya bayar da wani kaso na adon kuna makamancin wannan sannan kuma almuda'aba ki zamanto mace mai sakin huska ga mijinki kar ki zamanto kowane lokaci a cimurmure ma'ana kiranki a bace ya yi gwagwarmaya da kattai a waje ya zo gida kuma launan ma ya isko abin ba daɗi ne sannan kuma al'ihsanu ila ahalihi ki zamanto mai kyautatawa zuwa ga 'yan uwan shi kusan waɗannan su ne arkan da kaɗan daga cikin abubuwan da za su in mace ta kula da su allah da za a samu za a samu nutsuwa a cikin zamantakewar auren da za ta yi tsakaninta da mijinta sannan tambaya ta biyu yaya ma'aurata za su zauna a cikin nutsuwa ta wani iya da alaƙa da tambayar ta fari kenan ya zamanto amsar da aka ba da wancan abu na uku tambaya ta uku shine wace irin karantarwa da jan hankali da shawarwari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da su ga wanda ke da niyyar aure to mutumin da yake da niyyar aure shine ya yi kokari zaɓi miji na gari idan mace ce yan namiji ne shi kuma ya zaɓi mace ta gari wani shi ne magana saboda nagartan nan kuma ana ƙaddamar da addini akan komi saboda aka rasa shi an rasa komi ma'anar hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam meye ma'anar hadisin manzalla da yake cewa tazawwaju alwadud alwaluda ma'anar shi shine manzalla yana cewa ku auri kalan mata take alwadud masu alwadud daga alwuddu ne alwuddu kuma shine alhubb wal ishq shine so da kauna ku auri mata take da suke son kar da namiji auri macen da ba ta son shi kar da mace ta auri namijin da ba ta so sannan kuma alwalud wadda take mai aihuwa kenan za ta iya samar maka da zuriya ɗaya da sauransu sai magana na gaba tambaya ta biyar a karatun da aka yi na sha ɗaya ga watan ramadan da sha biyu ga watan ramadan an yi bayani akan a mace idan zama bai yi ba bai yi ba daɗi tana iya maida wa miji sadakin shi ta shiga harkokinta kenan hul'i ko ilalle tabbas an yi wannan magana to ina akwai magana ta addini da ya magana akan cewa duk macen da aka ɗaura aure da ita ta ci rabin sadaki sannan kuma aka shiga aka kwanci aure da ita ta ci sadaki gaba ɗaya to kuma su wannan ga suna a zaune sun yi shekaru ma da Allah sannan kuma a ce za ta maida mushi wani kaso na sadaki eh wannan shi ake cewa khul'i a shi khul'i wani abu ne wanda addinin musulunci ya tabbatar da shi idan ka ce kalma kalma ta khul'i a harshe na larabci suna cewa ma'khuzun min khala'a min khala'a thawba idza azalahu li'anna almar'ata libasul libasul rajuli war rajulu libasul laha idan ka ce kul'i shine kaman asalin kalmar daga idan ka hudda tuwahinka sai a ce ka hudda tuwahinka saboda ita mace kamar riga take ga namiji shi ma namiji riga yake ga mace kenan ɗaya hudda ɗaya an yi mi an yi kul'i a shar'ance abinda ake nihi da kul'i shine suke cewa firaqur rajuli zawjatahu bi badalin ya'khudhuhu minha wa yusamma fidyatan waftida'an abinda ake cewa hul'i shine kamar da malaman fiqh suka yi ta'arifin shi shine firaqur rajul mutun ya rabu da matar shi amma bi badalin ya'khuzuhu minha a wani kambaci da zai amsa daga wajenta idan amshi kaza sai rabu da ita to me yasa zai amshi kambaci saboda ita tace ba ta zama aure kenan matsala tana zauwa a lokacin da ba haka ba kawai ana zaman lahiya a mace ta ce kai wani gaskiya ba na iya zama da shi ba kenan wani hul'i ba to shi kenan biki iya zama da shi biki iya zama da shi to shi kenan kawo sadakin da ya baki ya kai ma wata mace ya aura ke kuma ki je ki auren da ke so kenan kaga anan ne dalili na na tamaido yazo saboda ita tace ba ta yi asali shi yazo a cikin hadisi Abdullahi dan Abbas da yake cewa ja'at imra'atu Thabit ibn Qais ibn Shammas matar Thabit ibn Qais ibn Shammas ta zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa ya Rasulullahi ya ma'aikin Allah ma anqimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin ta ce wallahi banni da matsala da sabit ibn qais mijinta kenan banni da matsala da shi a bangaren addinin shi banni da matsala da shi a bangaren da ya shayi halayen shi ta ce illa sai dai anni a hafin kufar ina jin tsoron butulci da kafirci kenan kawai shi ta yi kawai ba ta san shi kuma akwai rikiyawar da mutum mace tana ma namiji ba ta iya kamar ba ta iya daurewa akan ta mushi da'a ta mushi biyayya shi kuma rashin wani da biya hallaka ne a gare ta ta ce tana tsoron haka faƙa ta yi mazala salasalam yake ce mata ya ce fataruddina alaihi hadiƙatahu ya ce kenan za ki mai damu shigar kashi da ya baki a matsayin sadaki faƙala ta na'am ta ce ƙwarya ma'aikin Allah zan mai damu shigar kashi faraddat alaihi wa amara wa amara hufa faraka sai ta mai damu shigar kashi mazala salasalam ya yi umarni aka suka rabu to lalle idan mace ta nemi saki a wajen mijinta ba biduni ma ba'as ba tare da wani wani laifi ba kuna makamanci wannan wannan matsala ce mai girma kuma an ja hankali akan cakar mace ta zamanto wani shine usulubin ta to amma idan zamanto kuma an rasa yanda za a yi to addini ya sharanta kul'i sai ya kul'i amma da sharadin ta bai domin shi abubuwan da ya bata a matsayin a hidima ko kuma ɗawaine da za ta yi na aurenta a nan ƙarin bayani duk macen da take da take da miji kamar ta yi ƙoƙarin riƙe abinda Allah subhanahu wata'ala ya bata abinda ta rasa ga mijinta ta yi haƙuri ta yi haƙuri saboda idan kika ce misali kul'in zaki in kika hutu ina zaki ta yi alamar tambaya in cika hoto ina za ki ta yi a irin shi ne sai ka ga ana ca gwanda wacce shekarar da wagga ya ne gwanda wancan da ya sakin da wannan saba abinda allah ya baki kirki da hannu iya da matsaloli ke ta'adda allah suwar tsala shirye shi abu ke taimaka mashi wajen barin abinda yake na ba daidai ba a ko kuma zama ta matsala ce ta dukiya ke kina ga cewa dole sai an kai matsayi kaza an samu kaza an samu kaza an samu kaza shi ko bai da wani abubuwa abinda Allah ya baki fa khuz ma ataituka wa kun minash shakirina ka riki abinda aka baka ka zama to daga cikin masu godiya sannan kuma a ƙarshen bayanin takardar addu'o'i na alheri da ƴan uwar suke da sauran bukatu ga baki daya ubangiji subhanahu wataala biya mana bukatunmu ubangiji subhanahu wataala shirye da mu karantar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita waɗanda ba su da aure Allah subhanahu wataala ya ba su waɗanda kuma suke da Allah subhanahu wataala ya riga musu Allah ya sanya wa gidajen albarka Allah babu zamantakewa na gari da zuriya tayyiba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah kenan karatu sai na sai ranar asabar insha Allah kenan gobe babu karatu juma'a